أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidin sabilin huda gaban katare da magaram inda muke gabatar da littafi na muwadda na abi abdullahi ko kuma na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi imam ahalil madina yau muna ranar sudu nawa ina ina watan da 23 da watan rabi'u sani 23 da watan rabi'u sani shekara ta 1446 hijiriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai ga 20 da 26 da watan 10 2024 wancan satin uzurrika ba samu kai karatu ba a wancan sati wanda muka tsaya karatu kan wancan huce muna cikin dai kitabul kitabun nikah babi abinda ya shahi aure muna babi na nawa mun kare babi na hudu na irha'is sutur ko mun kare babe na hudu na irha'is sutur yanzu a cikin kitabun nikahi na muwadda zan mu tashi babe na biyar babe nuna yawa hadisi ruwaya ta 128 ko da yake lamba tana sauya dubu nina kaga dubu da dari mil 720 na wani babu ne?
babu maƙam inda albikir maƙam inda albikir wal'ayin wal'ayi yawa zancen sadaki ko? can ba mun kari zancen sadaki an kari to yanzu zai ma babu an yi auren ai auren in wani aure ƙari ne dama yana da yana da wata ya ƙara kuma wanda ya ƙara zawara ce ko budurwa kenan nan zai shiga ma baban kwanan aure wannan kwanan aure da masu mata biyu uku hudu da ake shiwa musulunci ya yi daidaita shi shi ne ce ma nan mukamin da yake nina zaman kai mai gida inda bikir gurin budurwa wal'ayin kuma ba zawara kenan rabon kwanan aure idan ka auro budurwa ko kuma zawara ko kuma ma baka da aurar ka auro ta farkon ai tana da haƙƙi sai ka mata wani kwani kai shi kwana kuma baka da aurar misali in ka auro budurwa ke da ko wani haƙƙi a kanta sai ka zauna gurinta sun kai ma'aikaci ne kamata ya ɗauki kwanje a kaɗan kwana ya kamata kwana bakwai kenan kenan duk wanda ya haƙƙi ne dan malamai sun ji akan wannan kwana ka aure ko da wai baka da aure na farko ne kai ita in ka auro ta haƙƙi ne a kanta in dai ba da wata madarura ba ka tsaya ka mata kwana bakwai in budurwa ce in zawara ce kuma ka mata kwana uku hikimar musulunci da ya ce in budurwa ce ka mata kwana bakwai zai ga ai irin aure da ake yi yanzu ana ɗaukan yara yarinya wadda duka ta da satan dijita an mata aure an huda ta daga ina daga garinsu an kai ta wani gari nesa inda ba uwayenta ba danginta ba ba ba ba kenan kaga kai kaɗai ta sani kenan don wannan aka ce ka zamna gurinta sai ka mata kwana bakwai kenan don ka hudda mata wani kaɗaici yanzu an kai ma an ɗauki ɗiya an kai ma aure yanzu ne ma duniya take tahin hannu inda duk in aka kai mutum ta yi kira ko ta yi wasar nan ko ta yi kamera bibiyo ta yi afin bibiyo ma ta yi gidan amma dai shekarun baya in aka ɗauki ɗiya mace aka tsilla ta wani gurin kan daga 'yan uwanta sai a shekari kwanakin baya da ne girma kasat ake a aiki ko ko ne girma kan ta zo aiki ne kai ba ne sama nan ba a ci a huda ta daga afirka ba ko nan cikin afirka a kadan nigeria kusa ma a kai ta a shekarun baya mu can ba shekarun baya da aka wa yayin mu aure daga ina kankaje gudun su mata shi hankali ne sai a shekare wani bai yi ba yanzu ya duniya take tafin hannu an yi a talbijo a nuna mata uwayenta da kowa to da wani shi musulunci sai nuna idan an yi aure ka auro budurwa ka tsaya kai mijin kwana bakwai haƙƙi ne malamai wasu malamai suka ce a ci akan wannan kwana bakwai haƙƙi ne akan ta tsaya ka mata su kenan ko kai ma'aikaci ne sai ka daidaita kwanciyar ka daidai aurenka ka tsaya kwana bakwai a gidan a gidan har ta saba kuma ko da kana da aure kana da wa'ansu matan sai ka auro wata in budurwa ce ka mata kwana bakwai in zaura ce kwana uku saboda ita zaura ai ta saba ila daman ko ta hoto daga wani gari ne aka tura ta wani gari kenan ta saba zama aura ita kuma wannan yarinya ce karama kila ta da wani 18 17 20 kenan kaga ba ta saba ba da wani ita shari'a sai ta ba mace budurwa kwana nawa kwana bakwai ita zaura ya ba ta kwana nawa kwana uku kenan sai an yi wannan kwana sai a jera ban aure kenan mutum misali na in yana da mace ɗaya ko biyu sai ya auro ne sai ya auro wata da ya auro wata in budurwa ce ya auro kenan sai ya tsaya a gidanta sai ya yi kwana bakwai cas in zawara ce kwana uku to kwana sai a je rabon kwana shi kuma rabon kwana ana yin shi ne da ittifaƙin mata in kuna so su yi da yardarsu in kwana ɗaiɗai za a yi in kwana bibi za a yi in uku uku za a yi in hurhudu za a yi kai in ma sati sati za a yi ta wannan da yardar mata ake mun gane amma dai ita wannan wadda aka auro sabuwa amarya wadda ta kasance budurwa wadda aka mata kwana bakwai in za a yi rabon au- kwanuka kuma ba a saya da wannan kwanan bakwai da aka yi nata haƙƙinta ne wannan aka bata kwana bakwai kenan in za a yi tur kenan zaka yi rabon kwana kenan in kwana bibi ne ba an ce ba ke an miki bakwai ba a hudu da yake babu wannan mun gane kenan kanin labarin nan na rabon kwana musulunci wannan ana yin shi ne da ya mai muka ce da yarrai mata biyu uku yadda kuka ittifaki amma dai in kai sabon aure muka ce in budurwa ce ka bata haƙƙin kwana nawa kwana bakwai in zawara ce kwana uku ko mafi yawan malamai suka ce wannan kwana bakwai inda ake bata ko kwana uku haƙƙin ta ne kenan kaka ce a sai inda sauran mata ne zai tsaya mata bakwai in ba mata kenan tare miki a'a malamai suka ce wannan bakwai kin haƙƙin ta ne ita budurwar nan in kai aure ka tsaya kwana bakwai kullun kana tare da ita in dai ba da wura ba kai da kowanne suka ce ko jirgi ba kai a cikin malamai eh da kowa ba za ba da suka ce suka ce ko jirgi ba kai a gida kwana bakwai ina ka mata wasu ma suka ce haƙi tun da suka ce ika ba masailin da kowane suka ji akan wani don dai tsananta haƙi ne a hudda mata kuma ka ɗauka ka gani ma ai haka ne ɗauke mata gani mace duka in ba yanzu ba auna baya zaka yi ai yanzu duniya ce ta zo a tayin hannu amma dai da ka ɗauka gani ya ni alisha shi da an doke ta an tsillata ba ta abu huta daga garinsu an tsillata an shiga an tsillata wani wuri ba dangi inda ba dangi abu an kai ta sai kai ta sani yanzu aure ba ki ɗaukan ya ba daga nan kai ta pakistan tun daga za kai ki pakistan misali to kaga wannan an kai ki pakistan an kai ki nan ai dole haƙƙi ne muje nufi ya kula kenan dole kenan ya baki haƙƙin kwana bakwai kin nan kenan shi ne kaga musulunci he tsara indiya budurwa ce kama a bata kwana nawa bakwai in mene ne zawara kwana uku kenan kwana bakwai ina zata saba da gari ta saba da mijin kuma ta ɗebe wani kewa da ta ɗauke su to shi ne nan zai ma baba ya ce mukam inda alfikir wal ayyub kenan kwanuka da ake yi gurin budurwa da wa da zawara jekar waye قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillahi ya ce yahayyan laisi ya ba mu hadisi daga imam malik dan anis rahmatullahi alaihi عن عبد الله بن أبي بكر daga abdullahi dan abubakar dan muhammad dan amr dan hazami نعم عن عبد الملك بن أبي بكر بن ده- عبد الرحمن bin haris bin بن hisham حارث بن هشام al-mahzumi المخزومي da daga abdulmalik dan abubakar dan abdurrahman dan haris dan hisham al-mahzumi عن أبيه daga baban shi wane ne baban nashi daga wa baban nashi to da to kace mahzumi kuma daga yace an abdul malik bin abi bakar bin abdurrahman bin harith bin hisham mahzumi ko an abihi ko to baban nashi ne sahabi sai yace anna
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah حين تزوج أم سلمة lokacin da ya auri ummu salma wace ce ummu salma ya sunanta ummu salma ya sunanta ummu salma ɗaya ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin su ummu salma da mijinta abu salma abu salma mijinta ɗaya ne daga cikin sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma akun rida'i ne ma na annabi sallallahu alaihi wasallama shi mijin nata wannan ummu salma abu salma tare shi mijin mamacin da ya mutu akun rida'i ne kenan dan uwa ne na reno da annabi sallallahu alaihi wasallama duk wannan tare ne su ware na annabi a'a shayarwa shayarwa al tun sira kuna karanta al da atuhu ummuhu ayyaman summa suwaybatu haddatu ummuhu summa jariyatu to asira kuna kwaya raiku kenan washa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan uwashi ta shayar da shi nono ayyama ne ce ko yan kwanikai sai wata shayar da shi suwaiba sai suwaiba ta shayar da shi nono su al'adar laraba ai kamar ana shayarwa kamar yadda mu mata so su nemi aiki su can laraba al'adarsu sai su rika cin abinci ko wani abubuwa wanda zai sa kullum suna da nono sai su zo a rika zawa uwayensu sai su rika ba da reno kamar yake wuta kawai ake ke mai reno ce kenan ke mai nono ce kenan sai ki rika ɗaukan yara kina reno shi annabi kenan ai su a wannan halimatu sa'adiya ai daga baya ne ta amshe shi kan kan yanzu hannun halimatu sa'adiya ai so ya ba ta shayar da shi kenan ita shi wannan mijin ummu salma abu salma kenan akhu rida ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma so iban na hallo baitin annabi sallallahu alaihi wasallam ita sha da hamza ma kenan shi wannan mijin nata abu salma akhu rida ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ai tarihin ta nan mun shayi lokacin da yimi da ya rasu ko da ya mutu har take cewa ya ya za ta samu ji kamar abu salma amma dai ta karanta annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma indaka atasibu musibati fa ajurni biha khairan wa abdini biha to kenan wannan hadisi yace duk wanda musiba ta same shi ya rika yawan cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah gare ka na mai da wannan musiba kuma Allah ka sauya mun wannan musiba da abin da ya fi alheri amma dai a ranta tana wannan addu'a kuma takan cewa yaya za a yi in samu ji wanda da abu salma to dalilin addu'a da take yi sai Allah ya kadata as-sadiqul masaduku fiyayyan halittu sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya khidmata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ce zai aure ta sai ta kashi ridi guda biyu inda take cewa ita mace ce mai kishi kuma ita da tana da shekaru annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata ai in shekaru ne na hiki shekaru in kuma kishi ne zan roƙi Allah ya hudda miki wannan kishin yana da annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe sai ya auri ummu salma ummu salma tana da ɗaya daga cikin mata masu daraja da kyawu da kima da kumi to shine kama wannan ruwa yace annar rasul sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ce حين تزوج أم سلمة lokacin da ya auri ummu salma ko sunan da ba ai umu sama alkunya ce umu sama alkunya ce masu ma a a to kama kare karatun وأصبحت عنده tawayi gari a gidan shi قال لها sai da sahi ya ce mata ليس بك على أهلك هوان babu wani kaskanci a gare ki a gurin iyalanki ahaliki nan yana nihin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ai mace in kace mata ahaliki kenan mijinta kenan nan a ruwayar muslim da sahi lokacin da ya wayi gari gidanta da ya tashi zai huta ga ruwayar muslim sai ta rike kamar riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ya huta kenan kenan a ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce miki yake ce mata laysa biki ala ahliki hawanu baki da wani kaskanci a gurin iyalanki kenan a gurin na gidana nan ke mai girma ce ga wani gurin ce karimatu kenan ke mai girma ce in in shi'ti sabba'tu indaki in shi'iti in kin so saba'ati indaki in yi kwana bakwai a gidanki wa sabba'tu indahunna kuma sauran matan ma kowace in je in mata kwana bakwai wa in shi'ti thallathtu indaki in kina so kuma in yi kwana uku a gurinki wa durtu ki kwana sai in juya a yi rabon kwana fa qalat sai ummu salma ta zaba ta ce thallis yi kwana uku kenan bayan ummu salma annabi kamar ya auri ummu salma ne da sahi ya ta yi lokacin da ya yi wayi gari a gidanta da sahi da zai huta muka ce garuwa musulun har ta rike riga shi ko sai yake ce mata aiki baki da wani kaskanci gurin iyallanki a haliki na annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yana ni ke mai daraja ce gurin iyallanki kenan ke mai daraja ce a ina a guri na tunda ta rike bata so base bata so ya fita ko shine sai bata zabi sai ce in kina so in yi kwana bakwai a gurin amma da in ne kwana bakwai a gurin ki amma da sauran matan ma kowa zan mai bakwai bakwai amma da in kina so zan miki kwana uku amma da in ne kwana uku to daga nan ko kwana uku wannan haƙƙin ki ne sauran sai a yi rabon kwana kenan daga nan sai aka ɗauko kwana ita haƙƙin ba zawara nawa ne uku ne tun da ya ce mata in ya mata bakwai sai sauran ma ya musu bakwai amma dai sai ya ce in na miki uku kuma kwana uku durdu sai in zagaya kenan sauran ya aje a yi raba kwana in bi bi bi bi ne ake kenan sai a yi mi sai awa wannan bi awa wannan bi awa wannan bi sai ta zaɓi mi sai ta ce salli sai ta ce i uku mun gane kenan wannan ruwa bai ta kantar da mu kenan yi tana kantar da mu kenan gaba zawara kwana nawa sai ba kenan kwana uku ne kenan kai kwana uku wannan haƙƙinta ne kenan sauran in za a raba kwanakan kenan ya za a yi wannan kuma raba ne za a yi yadda ne na tsakanin ku in bibi za a yi ɗaiɗaiɗai za a yi uku uku za a yi yadda ku yi tufai sai ya ce
wa haddathani an malik ubaidillah ya ce ya hayyar laisi ya bani ubaidillah ya ce ya hayyar laisi ya bani hadisi an malikin daga malik dan anis an humayr al-tawili daga humaid tawil an anas bin malik daga anis dan maliki hadimin manzon allah sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqulu anis dan malik ya kasance yana cewa lil bikri sab'un ita budurwa in an aure ta hakkinta ne a yi kwana bakwai a gidanta wa lisayyibi thalathun ita kuma bazawara hakkinta kwana uku ne
qala malikun ƙalƙashin wannan imam malik rahmatullahi alaihi ya ce wa zalika al-amru indana wannan shine al'amari a gurinmu kenan a madina garin manzo haka ake yi kenan a madina garin manzo da muka gani sunna manzon Allah ya ne ake yi in ka auro budurwa haƙinta ne kamar ta kwana nawa bakwai in mice ce in ba zaura ce kwana nawa kwana uku sai ce qala malikun malik dan anis rahmatullahi alaihi yace fa in kanat lahu imra'atun idan ya kasance shi angon yana da wata mace
ghayra allati tazawwaja baicin wadda ya aura
fa innahu yuqsimu bainahuma to sai ya raba tsakankaninsu ba'da an tamdiya ayyamu allati tazawwaja bayan kwanukan da aka ba wadda ya aura ta shuɗe bisawa'i sai ya raba daidai wa daida
wala yahsibu 'ala allati tazawwaja ma a kama ina ma aqama 'indaha ba zai lissafi ba ga wadda ya aura kwanukan da ya gidanta mun gane muje shi angon mala ya tun da ya aure ko ba in kan da hukumar azu ya kasance yana da yana da mata ko gairi lati ta zawaja ba wadda ya aura ba to fa innahu yaqsimu bainakuma sai ya raba musu kwana tsakankanin su ba'a da an tamdi ayyamul lati tazawwaja bisawab bayan ita wannan amarya kwanukanta ya shuɗe kenan bayan kwanukanta ya shuɗe sai a raba musu su ɗan bayan daidai wa daida wala ya hasibu alallati ta zama jama'a kama indaha ba zai lissafa ba waccan na hakinta ba za a yi lissafi da shi ba kamar in ka auro kana da mace kana da mace sai ka auro mala ya sun gane da mace to sai auro ya auro amarya amarya da mala ya sai auro zawara ce kenan kwana nawa zai a gurin da kwana uku zai kenan iya kowa gurin uwa gidan bayan lissahin ba wannan kwana uku da yawa amarya a wa wata kenan sai a sake sabon sabon lissahi kenan sabon lissahi ko in kwana bibi ne yadda ne ne in kwana ɗaya ne a yi kwana ɗaya to nan kuma da ya sai sai auren ne budurwa kenan in budurwa ce kwana nawa zai kwana bakwai kenan in yi kwana bakwai kenan in yi kuma sauran matan biyu ne ko uku ne kenan ba an ce ba kusa waccan an mata kwana bakwai mu ma sai amumu bakwai bakwai kenan wanda ita haƙƙinta ne aka mata kenan daga nan sabon lissafi ne za a yi na kowa a bata haƙƙinta mun gane shi ne fa in kani tawo imra'atu idan ya kasance yana da mace shi wa shi angon gairar lati ta zawaja bai cin wadda ya awa kenan ko karatu muka ci kuma ko da baka da mace ita haƙi ne wanda sai an zauna a madani kwana bakwai kenan in kana da mace kuma fa inda ya kaso baina kuma sai ka raba kwanuka tsakankanin su ba da an tamdi ayyamul lati ta zawaja bayan kwanukan wadda ka auro sabo ya shuɗe ita wadda ka auren kwanukan jami'i ya yi fasi ya shuɗe kenan daga ba kuma sai a yi sai a raba kwana sai ce wala ya tubu alallaci da zawa jama'a kama inda ba zai lissakin kwanukan da ya yi ba a gurin wadda ya aura ba ya ce ba don zawara ce na mata kwana uku kuma sai an muku kwana uku uku ko kuma bakwai da aka wa budurwa su ma mata sai an musu bakwai bakwai kenan wannan da aka mata na kwana bakwai ko kwana uku mine ne haƙƙinta ne kenan daga nan kuma sai a zamna da yarjejeniya sai a ɗauko sabon mai sabon lissafi imma da yarjejeniya kwana biyu ko uku uku ko ɗaya da yadda aka yi mun gane kenan a wannan babu mun magani daban kwanuka aure daban kwanuka aure in ka auro in ka auro zawara haƙƙinta kwana nawa ne kwana uku in budurwa ce ka auro haƙƙinta kwana nawa ne kwana bakwai amma dai kuma bayan wannan kuma ta kwana sai a raba kwanan aure kuma an raba kwanan auren wannan kwana ukun ko bakwai inda kai ba a lissahi da su kenan sai a yi sabon sabon lissafi malamai suka ce kuma ita da kamata wannan kwana bakwai haƙƙinta ne ko da baka da aure kai saurayi ne ka auro ta haƙƙi ne ka zamna kamata wannan kwana bakwai ke ko da kwanje ne ka doka ko zuwa gona ne ka fasa ko zuwa ina ne ka fasa ustaz ka ajiye lagiri ko mika ka tsaka mata kwana bakwai haka aka ce shi ne wanda suka shaida da suka ce ko jam'i ma ka bari a wa an a cikin malamai da kowanne suka wadu wannan eh suka ce saboda haƙƙin da ne kwanji ake ba da ai ba da kai ko a bariki ba da kai kwanji da mare ba ai shi ne kenan ai dole ka bata haƙƙin ta na wannan kwana bakwai babu na nawa babu na nawa shi bai na malima da yasin ko angon angon bai da yau babun ma la ya juzu abinda bai halitta ba mina shiru ina daga sharaɗi fin nikahi a cikin aure condition inda bai kamata ba wajen aure a sawa namiji kenan shine ma la ya juzu abinda bai halitta ba ko mina shuruɗi na daga na daga shari'a shuruɗi jam'i na shari'a na daga shari'a fin nikahi a cikin aure misali nan kamar yanzu an zo gurin auren yanzu misali mala ya zai aure sai mata ta ce mai to na yarda ta ka aure ni gurin daura auren sai ta ce o kwadi so yake in ka aure ni mala ya ba kai ba ƙara aure ya ce na yarda ko ko ba kai ba hudda ni daga wannan gari mun gani shi mala ya sai zai ka azandar ko to in zai aure ta ya ce to na yarda ta ka aure ni amma dai baka hudda ni ba daga zandar a nan garin mu zaka bari sai in ka da wannan sharadin za a daura aure ko kuma to za a daura aure ga sharadi na baka mun kishiya ba to ayi wannan arama eh baka mun bakishiya kenan shine zai imam malik imam baba nan yace ma la yajuzu abinda bai abinda bai halitta ba mina shuru na daga fin nikahi a cikin aure kenan mm, to a wani baban zan ga ita amarya ko baban amarya ko alwalin amarya ka zo zai baka iya ya iya sanya ma sharadi ka ayi kaza ka ayi kaza in ya sanya ma ya hukunci sharadi yake sai ya ce
قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillah yace yahya ya bada hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi أنه بلغه annahu balagahum labari ya isko su أن سعيد بن المسيب cewa dai sa'idi dan musayyab shugaban tabi'ai kuma ɗaya daga cikin fuqaha saba'a na madina garin manzo سئل عن المرأة an zo aka wa sa'idi dan musayyab wannan tambaye shine yace su'ila an mar'atin an tambaye sa'idi dan musayyab akan mace تشترط على زوجها wadda ta sanya sharadi a bisa mijinta gurin auren ta ce ga sharadi kan a daura auren shi ne ta taru ta dora sharadi ala zaujiha a bisa mijinta
أنه لا يخرج بها من بلدها shi ba zai fitar da ita ba daga garinta to ni a nan zandar ka aure ni na yi ra'ayi daura auren amma dai wani ina nan ba na wata daga wannan garin ba shi ne ta sanya sharadi annahu shi hukin ya udi ila shi an gwamma ya tuko la ya huruji biha ba zai huta da ita ba min baladi ha daga garinta fatau da akawa akawa sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib ne aka zo ga fatawa sa'id bin musayyib shugaban tabi'ai mutum ne yayi aure amma dai gurin auren sai macen ta sa sharadi tace in an yi wannan auren ba zai hudda ta ba daga garin su kawai a nan zata zamna ko da aiki ya daga shi ko wani fatauci ko wani mai dai da wannan sharadin za a yi auren sai aka daura auren da wannan sharadin to ya za a yi bayan auren sa'id bin musayyib ya ba da amsa
فقال سعيد بن المسيب sai sa'id dan musayyabi ya ce يخرج بها إن شاء ya wuta da ita in ya so eh ko da ba ta so a wuta da ita eh a wuta da ita mun gane misalai aure ne zai ko sai matan ko alwalinta sai aka sa sharadi an aura ma ita alaramma amma dai da sharadin anan ina ka aure ta anan zan ka aure ta da magaram ba za ka wuta da ita ba ko ina ko da aiki ya kai ka ba za ka yi da ita ko ina ba sai dai ta zamna a nan aka fa sa'id ibn musayyib wanda sai ba sai sa'id ibn musayyib ya ce ya ya khuruj biha إن شاء to ya wuta da ita in yana su kenan sa'id ibn musayyib ya ce wannan sharadi mene ne ke ni eh mene wannan sharadi ne ya rushe shi da kwai na gaba da kwai gaba da kwai wacce da kwai da aka mana zane kishi eh a wani ayyar didiniya ne ana yi da mace namiji kamar yanzu mace cewa mijinta ka ba ni izini tun da kai kullum kana makaranta kana kasuwa kana ina ne ƙananan zumunci da ƙananan kaza da ƙananan kaza in tashi ba sai na ma waya ba ko na tambaye ka sai ya ce ina yana wannan ai ba da gyara wannan clear ne sai dai kuma daga bayan jin sharɗin zaka yi in abin nata yayi ka ce na na jin yi shi kuma wannan aiki shi wannan na kan ayi auren ne sai ta ce a'a za a yi auren amma dai da sharɗi ba ka huda mu daga garin shi ne aka wasu ilimin musayi sai ilimin musayi bai ce ya ya wuta da ita yin soko to wannan muje ruwaye imam malik ya ce annahum annahum balagahum ko ya zo akan mubalaga ne ko kenan annan mu ya zo balagahum kenan wannan ruwaye labarin na sa'id ibn musayyab annan mu da ne zo balagahum kenan ya zo a wajen ibn abi shayba da kuma shari da ibn abdul bar yayi muttasil ya zo musnadan daga sa'id ibn musayyab kenan anan ruwaya muwadda ce ya zo akan mubalaga amma dai ruwaya ce wadda ta zo musnadan ila sa'id ibn musayyab kuma wannan fatawar ta sa'id ibn musayyab shi ta yi ka a hukumcin da babu shigo ta iya wuta an warware shigo to ba faɗai shi ce ba daga cikin da yawa daga cikin malamai magabata baitin magabata ma da yawa daga cikin sahabbai sun yi fatawa akan wannan ita fatawa ali bin abi dalib ce fatawa ali bin abi dalib ce radiyallahu anhu an tambayi ali bin abi dalibi yadda Allah tabbata a gare shi aka ce mace ce ta yi aure sai ta sharɗantawa mijin nata shi ba zai huta da ita ba daga garin garin garin da ya aure ta anan zata zauna sai ali bin abi dalib ya ce shartin lahi qabla shartiha ai sharadin Allah yana gaban sharadin ta kenan ali bin abi dalib sai ture ya ce sharadin Allah ne gaban sharadin ta me sharadin Allah a an yi aure sai ta sanya shari'i ta ce ita ba an huta ba da ita daga garin ko da an tada ka usar baka ji da ita ba ita na da aka wa ali bin abi talib wannan tambaye sai ali bin abi talib ce ai sharadin Allah yana gaban sharadin ta to wani da sharadin Allah na a a askinu hunna min haisu sakantu askinu hunna min haisu sakantu eh ai Allah ce mata da zaku aura ku zamnar da su inda inda ku zamna gurgurdan samu kenan an ce Allah ya ce ka zamnar da matarka inda ka zamna kai kuma ƙarfi ga ƙauye zaka zamna baka iya zuwa wani guri ba to kuma ka ce baka bata ce ba dole ka kai ta wani guri kenan zan ka askinu hunna min hasu kanta in kenan in kai kana nan kana maraya ka aure ta ta sanya ma sharadin hi a maraya ta zamna to kuma ka koma rayuwarka ta kauye shi kuma Allah ya ce askinu hunna min haythu takantum to sharadin wa zabi na Allah zabi kenan dole ta tariya na ta yana ta koma ina ta koma kauye tunda dole ta bi mijinta kenan koda gurin gurin auren ita mace ta sa sharadi in an aure ni ni a nan zan zauna bana je ko ina ba a wannan sharadin sunan shi ne babu shi in ka tashi kaje kauye kawai dole ta bi ka aiki ya kai ka ina ne ina ne ina ne da sharatu za a da ina ne tashi da tabi ba ta ce ba ni a an sharadi a marazin zauna babu wannan kenan haka sai dina aliyaci kenan sharadin Allah shi ne gaba sai ce
قال مالك imam malik dan anis ya ce فالعمر عندنا al'amari wanda yake gurinmu nan madina garin manzo kenan iya ce ma imam malik iya ce ma al'amur inda na al'amari a gurinmu kenan zaka gane mas'alar da kwai mai da kwai saɓani kenan abinda zai gaya ma wannan kenan da kwai wanda ya saba wannan magana tun da ya ce ma al'amaru indana al'amarin da yake wajenmu kenan abinda muke ba da fatawa a nan madina muka isko sahabbai da, da magabata da suna ba da muka isko magabata su kuma magabata su isko sahabbai hannu muka isko haka suke ba da fatawa shine indana to sai ce
أنه إذا شرط الرجل للمرأة annahu iza sharada rajul idan namiji ya sharadi ga mace
وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ya kasance wannan sharadin gurin ƙulla auren ne ألا أنكح عليك ba za na yi aure ba bayan ke daga ke narihi ولا أتسرر kuma ba na ɗauki ku yanga ba ma ya ba kenan kenan nan ta zo ta san kai mai yawan aure ko ko kuma ta san tana ga kawai alamar ka ba da ɗaya ba zaka zauna sai gurin auren ka a ɗaura auren sai ta ce ba an ɗaura auren ba sai ka yi sharaɗin ba za ka min kishiya ba shi ne nan annahu iza sharaɗin rajul limara idan mutum namiji ya yi sharaɗi ga mace wa in ka na zalika inda uku da tunika ko in ya kasance wannan gurin ɗaura auren ne da za a ɗaura auren sai ta ka sharaɗin sai ka yara wani sharaɗi ne Allah an kaha alaiki ba za a yi aure ba bayan ki da ke ɗaya mutuka raba sai ka yara da wannan kuma wala a tasarar ke ba aure ba ko ku yanga lokacin ku yangu ne kace ko ku yanga ba na ɗauka ba sai aka ɗaura aure da wannan sharaɗin an ɗaura aure akan sharaɗin ba ƙari ba ƙari aka ɗaura to sai imam malik ya ce inna zalika laysa bi shay wannan babu komai kawai auren ka zakai auren ka zakai inna zalika laysa bi shay wannan babu komai akan wannan sharadin kenan duk wata shartan tama gurin aure take gurin auren ba za a yi auren ba sai ka shartan tamun ba za ka yi kari ba ku kwana za a yi auren sai kayar aka yi auren to bayan auren ka tashi mata kishiya kawai zaka yi imam malik ya ce wannan ba komai ne ba sai dai anan shi imam malik ya ji a ce ibtida'an ma abin a yi shi ce makaruhi ne bai kamata ba kai namiji kai rayu to amma da ai wataran ido ne ya rihi kana mata so sosai kuma kaga za ta kubce ma komai ma mi zaka yi kwadi zaka yi to an yi ne yanzu imam malik kenan ya ce nan wannan ba komai ne ba kawai da baka mata kishiyar ta mun gane ne tambaya da jawabai إلا أن يكون في ذلك يمين to tsaya tsana bai karewa ba kenan ba kenan maksa me yake ne kenan namijin da ya mi ya sha yawa macen sharadi gurin aurenta in ya ya ga mana inda uku da tinnika gurin daura auren an zo an zamna ga wali nada ga nashi ga sadaki za bada sai wali ya ce ina da magana wali ya ce ina da magana musamman ma a ce ko zawara ce ya ce ina da magana a ce wadu magana ka ita wannan wadda ta wakilta na zawaran nan ta ce in an yi auren nan ba za a mata kishiya ba ko kuma uban budurwa ce uban sai zo ce to ni ba kawa diyata ba kishiya kenan idan uku da tindika gurin daura auren to wannan shaidin ko an yi shi imam malik ya ce inda zalika laysa bi shay'in wannan ba komai ne ba sai ka mata kishiya a wuce gurin sai ya ce amma dai da sharadi ina da sharadi illa illa an yakuna fi zalika yamin sai dai in ya kasance a gurin da aka yi sharadin da kwai rantsuwa bi talaqin aw itaqati bi talaqin rantsuwa ta saki au itaqatin ko ta yanta bayi fa yajibu zalika alaihi to wannan hoya wajaba ya kiyaye wannan wa yalzamuhu abin yana bin shi me ke ne nan illa an yakuna fi zalika yamin yaman irin yamin yaminin bit talaqin sai in ya kasance a gurin daura auren an yi rantsuwa ta saki kenan kamar me ke ne nan ka ba ta igiya saki ka ce masa to na yara a daura auren amma dai fa ka sani ya kare ya karantsi dillar da kamun kishiya saki a hannuna zan mu rabu ko kuma dillar da kamun kishiya ina da izinin in sake ta sai rantsi ita wadda aka auro ke mun gane yanzu mu ɗauko misali a yi pratiko yanzu ma liyasi ne gane ko Eh, to gama liyasi nan ne zai yi mi zai aure ko to sai ta ce mai sai ta ce mai zinayar a yi auren amma dai da sharaɗin duk da ka ƙara aure saki a hannuna kenan na iya saka kaina ko kuma na iya saka wadda ka aura sai aka ɗaura aure a wani sharaɗi kenan shi ne nan illa an ya kuna fi zalika yaminin sai in ya kasance a cikin wannan da kwai rantsuwa ta saki kenan sai malam ya sai ce na rantse da Allah na yarda duk da na kara miki kishiya igiyar saki a hannunki ki saki kanki ko kuma ki saki wadda na sai aka yi aure da wani sharɗi ko ɗan ta bayi fa yaji bu zalika alaihi to wannan yana wajaba akan shi mijin da yi wannan rantsuwai wa yanzu ba ku abin yana lisantar shi to ya za a nan ma to nan ma ƙalƙashin nan yau ƙashe ba ta wasai nan ma ƙalƙashin nan sai malamai suka ce ya zai na warko ke nan da zaka yi sai ka lallabe ta ta janye ta ka lallabe ta a yi sulu ta janye malamai suka ce wanda ya sauki kawai sai ka yi kafara eh wanda ya sauki kawai sai ka yi kafara eh tun da kai lalle ta ba ta je ba kini bibi za ta hudu kenan abin da ya sauki na kawai menene kafara zafi kenan ai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba nakan nihin yin wani abu in naga abin da yafi yin shi alheri sai yi kafara sai in shi wancan to yanzu ka lallaba ta da kana ga ta hikare ka ne an yi auren ko ka mata wannan shaidin kai ta da tsalle to kuma zaka warware ran tsoyi dan a ka kawo wata ka gane kuranka to ya zakai sai ka yi kafara in ka yi kafara sai ka ɗauko wata an wuce guri kenan amma ne in ba ka yi kafara ba shi ne imam malik ya ce abin yana lezamta ka tun da ka yi rantsuwa ne amma dai ta wani wani rantsuwa zaka yi kuma yi kuma da sama da bacin ka nemo ya ake kafara a ɓoyi eh ayi wannan ba saboda al'adar mutum zai yi ɗan gwamnati da su muke ya tsaye muke ana yi wannan ma ɗan bariki musulun amma dai a ɓoye kamar da alajawa yau a ɓoye ne ake da kai sai ita hira ta yi hira daɗi in hira ta yi daɗi ka ce na yi alkawari ba ni ba kishiya daga ni sai ki bana ƙara miki kishiya mutu ka raba ce mata ko kuma yin rantsi an yi shi ne daga shi sai ita a ɗaki kan ai auren tun da me yasa ai in ba miki shi suka ji an yi ai ka san wata dora ce la ilaha illallah ka aje ko ina mata mai da shi miji hajiya kuma abu kai su haushi kenan yanzu masu yin irin wannan a boye ne suke yi tsakanin su ne suke yi ya ce na yi alkawali ba na miki kishiya sayayya ta yi ta ya gane kureshi eh ce kishiya zai yi to kenan kaga anan mi zai anan kafara zai tun da ko da rabuwa suka yi abin yana in dai ba talako ba in dai ba suke ba'in ba suka yi na wanda ba a komi kenan kawai mafuta anan shine lallabata ko kafara kafara ce kawai an wuce guda ba ta san kayo ma eh ka ce na yi kafara wuce guda babun babun an gari fasar ko fasar ƙashin bakin fasar kashe magidai babun na nawa na bakwai ya ce nika auren muhallil mai suna shi lafsa? kashe wuta auren kashe wuta kisan wuta karya dal e auren kashe wuta kenan muhallil shi ne nan muhallil mai halatta wadda aka wa saki uku ta koma gidan mijinta muhallil kenan auren mai halatta macen da aka wa saki uku don ta koma gidan mijinta shine nikahin muhallal wa ma ashbahahu da abin da yake kama da irin wannan auren ai duk wasan ne ko wadda fada in ka aure in kai saki uku ya ne saki uku ya ne fala ta hillawa ta sai ka zo daga kenan in aka yi saki uku amma da saki uku mu gane na ko da ke mu shiga ba baban saki bale mu bayyane saki wanda ba fi kalma wahida ba fi kalma wahida daga bayan mun zo ba kamar an yi saki an yi an yi an yi ha uku to ana uku ai ta haramta akan ta sai ta je sa auri wani kuma in ta auri wani to kwana ka koma to nan ai iri iri ne shi ba na farko duk wanda ka saki so uku mu gane ka saki daya biyu uku ba na kalma wahida ba na kalma uku wahida wannan matsala ce he mun zo kanta eh kenan wanda ka saki so uku ai ta haramta a kanka har sai ta yi wani aure kuma wani auren da zata yi na farko ba an zo ba ai da koyan zai da ake a hada baki misali a hada baki ga angwa ga amaryar ga angon ga ita matan kuma ga sojin haya a yazo to a zauna guri daya dana wannan a zauna ɗaya to ga mata ta ce da su ke ta kuma dal ya shiga ka je ka aure mu ita kwana daya washe gari ka sako ta mai da matata kila shi mijin ma shi zai hudo sadaki ya baka to kaga wannan haramun ne shine tsinuwa take kai shi ai da ko hadisin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsinuwa tabi mai halatta wa macen da aka sake uku ko kuma shi da namijin da macen duk irin wannan sai gama kai sai tsinuwa Allah ta bi su annabi ya tsini shi ne ake ce mai taisul musta'an busurin haya ka ji abin da aka kira shi ne irin wannan annabi ya kira shi taisul musta'an busurin kuma aka ce Allah tsinuwa busurin haya kenan inda za a zo shi namijin ya take ta kuma saki ne wanda babu komai sai a zo a yi wikuloko ga ita ga shi ga sojin haya shi ga taisil mustarko a ba shi sadaki ma ai ba shi wata kyauta a ce ka aure ta washe gari ka rubuta bi saki wanda bai ba ko kuma ma kai ga yanan ma haka kai ne bawan allah an rama ga kanan sai ka ga wani can wai iyalai ɗiyansu wajen biyar ya suke ta ko iyalan shi ne ya suke ta kawai sai ka ce ba ma su suka saka ba kawai sai ka ce kai bari in je in yi wata awon alalbirru a takawo mun gani ai da kowannan ma kawai kaga an su kufu daga sitan suna zaman lahiya da ɗiyansu da komi sai wani abin ya shiga to ba ka ce bari in je in halatta mai ita na ma ka zama ta yi su musta kama a rankin za a rama wani ya yi wannan sai ka je to sai ka ce bari in je in auren mai ita in saka mai ita tafi guda ko auren mai ita in suka mai ita kwana biyu shi ma wannan kayi taisi musa'ani shi ma eh tun da ai kai kayi da ne mutu a ce kai shi bai ko bai sani ba kai ne kai amma dai aniyar ka ai imam shi imam malik yana hawa innamal a'malu bin niyyati ne kai aniyar ka kawai ta'awun ne zaka yi taimako ne zaka yi kenan wannan ma bai kenan shi imam malik yace auren wannan kashe wuta kawai sai an yi shi nikah targib aure na kwadan kana son ta ne ka aure ta sai dai ita a ranta ta san me da sai wannan ba da ke ita a ranta san wayu ne ta saba amma dai kai ba ta sani ba kuma ba ta mijin bai sani ba kawai ita dai a ranta kuma so ta tana so ta koma gidan mijinta sai ta lalubo wani ban Allah wanda tsotsai zai faɗa kai shi daman daga kaganta kasan ta yi ƙari shi eh sai ta mai wayo a yi ruwa ruwa a zo a yi hatiya a yi kasa za ki a ɗaura aure washe gari ya je ya ga gida da kili to ka san wannan? to wannan ta yi mai tsaya amma dai ai wannan ta mai tsaya amma dai ai wannan ana iko ma tun da ba mijin ba ba mijin ya sa shi ba kuma shi da ita ba kwantira suka yi ba kawai ita ce da ta seto ta auro shi ita dai a ran ta san gidan mun yanzu ta koma to wanda ai yayi to am ita but a karatu zaka a a ka gani a ran ma ba ta kira ka ba ka gani Ga- ga- yanzu ba ta kira ka ba a ran ma miji na ya mun saki uku na haramta a gare shi ga sadaki ka tura gidanmu ka aure ni washe gari ka sake ni yarjeje da akwai wannan ko to wannan ai bai ba wannan kawai ihsani da tarkama ko ta yi kiran kama kana koya mata karatu zabara ce misali aram ka gane ka gane ita kenan ta ga eh tana sai litai tana ba karba a makaranta tana wannan tana ma wadu wannan kenan har kwana biyu eh ka karkata zaka aure ta ita kuma azice ta me eh kenan ta nan ka aure ta washe gari kwana biyu ta hutume ka ai ta hudu dalinta kenan wannan ta iya aure ba ɗaya ne ba da da zama kuka yi ko da mijin ko da me ko kuma haya aka ɗauko ka shi inda ake wanda za a ɗauko hayarka ka sani kai ma kwantira ce ka zo na ka yi aure ka huddadal to shi ne tsinuwa take wannan kuma wanda bai yi ba in kabla duhun ne a warware aura in an shiga in an kwana da shi malamai suka ce ta ta sadakin amma dai sai a warware aura amma dai ko ba ta iya koma gidan tsohon mijin sai ta yi auren kirki in yakwa ko ba ta yi al- yawa ko ba ta yi alaka da kai ba kai wanda zaka aura kai ba ka sani ba kawai kai ba Allah ka ne baka da mata kana neman zawara mai kwaru kwari ka ganta da kwaru kwari ka aura baka san ba ba kai ma yaya eh to kenan wani ayu da bai yake da kira ka ta yi ta kuka yi magana wani ba ne eh ita wani azicce ta ne ita wani ai dai za ka suke amma dai wanda yake da hatsarin na gama kai shi ma yanzu mutane suna shi wanda na ɗaukar haya wannan shi ne hatsarin wanda za a ɗauko wani haya ko a gama kai da shi wata ran ko mijin ma a yi zama ga mijin ga ita ga wani a tattauna wata ran ita ma za ta baka sadakin sai a gama shi lattijo can bai sani ba mijin wannan babanta bai sani ba ita ma za ta baka sadaki ka turo ko mijin a gama ga kai ga ita ga mijin a yi duk wannan shi ne dai su musta kawai dai aure ne za a yi yadda ka san aure haka za ta zo ta auro ka amma ni ita a zuciyarka a zuciyarta ita yawa to ya ne hudda dal'in in an je hudda dal'in kuma sai dole an sadu saduwa irin da aure ba na inzali ba duk wani mulamasa da za a yi inzali dalbe kari ba kenan can yujibu saba'in kin nan na cikin risala kenan sai an yi mugibul hashfa fil farji kenan ko da auren na kashe wuta hudda dalil kenan in ka aura in ba a yi ba mugibul hashfa fil farji yana nan dole sai an yi mugibul hashfa kamar yadda zama gani a ruwayi to karantar ruwayi duka baban zai ba mu bayani je ka قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillah yace ya hayyan laifi ya ba mu hadisi daga malik dan anis عن المسور بن رفاعة daga musawwir dan rifa'a al-qurazi نعم عن الزبير بن عبد الرحمن بن زبير daga zubair dan abdurrahman ibn zubair
أن رفاعة بن س- بن سموال طلق امرأته to wannan bawan Allah sahabi gana ya sunan shi rifa'a bin wa simwal dalaka ibratu shi rifa'a wannan ya saki matar shi rifa'a ya saki matar shi ko wace ce matar ta shi تميمة بنت وهب sunanta tamimata bintu ruhab kenan nan rifa'a ya saki matar shi mai sunan wa tamimata bintu ruhab yaushe aka yi wannan في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ya sake ta ne shi wannan rifa'a ya saki wa tamima fi ahadin rasul a zamanin annabi ne sake ta wani irin saki ne mata salasan saki uku an yi an koma an yi an yi uku to فنكحت عبد الرحمن بن الزبير muje wa wa wa saki wani rifa'a ya saki wa ya saki tamima ko kuma saki nawa saki uku kenan kaga bai iya bai iya maido ta har sai ta yi mi ta yi wani aure ko to tamima da tautaya ta yi فنكحت عبد الرحمن بن زبير sai ta je ta auro abdurrahman dan zubir ita wa ita tamima ko bayan wa suke ta bayan rifa ya suke ta to ya aka yi فاعترض عنها sai fa'a tare da ana sai kasa saduwa da ita kenan mazakunta shi bai da ƙarfi mazakunta saduwa da ita bai lafiya nan shine fa'a tare da an hanyar nan kenan sai ƙarfi sai kasa bujirta ta kenan kasa saduwa da ita فلم يستطيع أن يمسها baya iya ya masa hakina ya ko baya iya جامعة jama'a ha ko baya iya ijma'i da ita saboda kamar shi anan bai da lafiya ne ba to ya aka yi ففارقها sai ya rabu da ita tunda baya iyawa sai ya rabu da ita
فأراد رفاعة أن ينكهها mijinta na farko wane ne sai rifa'a yake so ya aure ta وهو زوجها الأول shine mijinta na farko shi rifa'a الذي كان طلقها wanda ya kasance shine da farko ya sake ta فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallama mata ta tamima na sake ta da na sake ta ga wanda ya aure ta amma dai wanda ya aure ta kuma bai da lahiya bai da karfin mazakunta yaya za a yi فنهاه عن تزويجها sai annabi ya ce a a kakka aure ta dalbe dalbe ku taba shine fa nahahu an tazwijiha sai annabi ya hana shi ya aure ta me yasa وقال sai annabi ya ce mai لا تحل لك bata halitta a gare ka ba حتى تزوق الأسيلة hatta ta zuka usaila nan kinaya ce ta jima'i har sai ka dan za ka ɗanɗana ko kenan a kinaya ce ba ta halitta ba a kanka har sai ka ɗanɗane ta kenan abin da ke ne har sai ka yi mugibin hashfa kenan dan an yi auren haka bai da lahiya an rabu ummi aka yi a'a dole sai an yi mugibin hashfa sai an yi miyakta tandun kwalli Hmm? sai an yi jima'i sai an yi tirmiyar tabariya a mugibin hashfa an yi kawai a huce wurin kenan shi ne ta zikul usaila muka ce ne ne kinaya ce ta ta jima'i za usaila kenan ne ka ɗanɗanta kenan sai ka yi jima'i da ita tun da shi ai wancan bai da lahiya bai bami bai kwanta da ita ba bai sadu bai yi jima'i da ita ba kenan shi wannan miji na farko bai iya ba bai iya maida ta ba kenan da wannan annabi ya ce mai ba za ka iya maida ta ba dole sai wance ta yi auren da aka yi jima'i shine ta zikul usaila sai ya ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga Malik dan Anis عن يحيى بن سعيد daga Yahya dan Sa'id al-Ansari عن القاسم بن محمد daga Qasim dan Muhammad dan Abubakar Siddiq عن عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم daga Aisha Siddiqa al-Humaira matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama أنها سئلت an tambayi Aisha عن رجل طلق امرأته ga namijin da ya saki matar shi البتة saki uku wanda ba kome shine albatta saki uku wanda ba kome فتزوجها بعده رجل آخر sai bayan wannan wani namiji ya zo ya aure ta فطلقها قبل أن يمسها sai wanda ya aure ta sai ya sake ta kafin ya ya shafe ta kenan kafin ya sadi da ita su yi jima'i هل يسلح لزوجها الأول أن يتزوجها ya inganta ga mijinta na farko ya aure ta
فقالت عائشة sai Aisha ta ce لا ko kusa حتى يذوق عس- عسيلتها har sai ya yi jima'i da ita sai ya dandare ta kina sai ya yi jima'i da ita kaga ga fatawai nan kuma nan marfu ne na Aisha ko to amma dai ya- wannan maquf ne na Aisha ko amma dai fatawar nan ta zo a muslim annabi ne sallallahu alaihi wasallama aka tambaya kenan annabi ne aka tambaya akan mutum ya saki matar shi saki wanda ba kome da ya sake ta amma dai bai sadu da ita ba mijin na farko ya iya maida ta annabi ya ce ya to to ba mai da ta kenan wannan hadisan su ne suke fasarta ayan nan hatta tanki hazaujan gaira kenan can da ya ce ma hatta tanki hazaujan gaira ya kama abin mujmal sai sun auri wa'ansu maza daban kenan auren maza wa'ansu maza daban din kenan dole sai an sami mujibul hashfa kenan can cikin da muka ce yujibu saba'in din nan sai an yi shi sai ya ce قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi أنه بلغه labari ya isko imamu malik dan anis أن القاسم بن محمد alkasim dan muhammad dan abubakar siddiqu ɗaya daga cikin fuqaha saba'a سئل عن رجل an tambaye shi akan wani namiji طلق امرأته wannan namijin ya saki matar shi saki wanda ba kome ثم تزوجها بعده bayan ya sake ta sakin ba kome bayan wannan sai wani namiji ya aure ta فمات عنها sai namijin ya mutu قبل أن يمسها kafin ya kwanta aure da ita ya sadu da ita هل, هل يحل لزوجها الأول shin ya halitta ga mijinta na farko أن يراجعها ya maido ta فقال القاسم بن محمد sai kasim dan muhammad dan abubakar siddiq ya ce لا يحل لزوجها الأول bai halitta ba ga mijinta na farko أن يراجعها ya maido ta tsada kenan wannan mai aka shi alkasa dan muhammad dan abubakar siddiq ɗaya ne daga cikin fuqaha'u saba'a manyan malamai guda bakwai da madina garin manzo wanda ake ce musu fuqaha'u saba'a wanda duk wani jikoki ne nawa na sahabbai kuma duk wani ilimin hadisan nan a madina garin manzo daga gurinsu aka ɗauko duk wani fatawa ta su ce da wani ake ce musu fuka haɓu saba kenan shi alƙasar ɗan muhammadu ɗan abubakar siddiq yana cikinsu shi ne wani zo mai fatawa ya ce wani mutum ne ya sakewa an na rijin ɗalaka imratu mutum ya sakewa mata shi albatta sake nawa uku wanda ba komi to bayan ya sake ta sun mata zawaja ha ba adahu rajulun ahar sai wani sai wani namiji ya aure ta bayan ya sike ta to ya aure ta an yi sadaki an yi komi sai aka yi mi fa mata anha sai wani namiji ya yi mi sai ya mutu kabla an ya masa haka kafin ya sadi da ita kenan ka hanyar kwanta auren yi mujibul hashfa haka ce alkasib na muhammadu hali ya hilu li zauji hal awwal an yuraji'uha to anan mijin nan nata na farko ya iya maida ta sai ce ya kenan bai bai halitta mijinta na farko ya maida ta yayin da zai maida ta sai hatta ya jikal usaila kenan dole sai an kwatar da sai an kwanar da sai an yi mugibul hashfa mun gane sai ce قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace في المحلل a cikin muhallil mai halatta matar da aka saki saki uku dan ta koma gidan mijinta إنه yana ce لا- mahallil kenan mai halatta matai da aka saki saki uku don ta koma amma dai kamar da aka maka aka maka ambata farkon karatu ko sai ce
إنه لا ي- لا يقيم على نكاهه ذلك mm je ka حتى يستقبل نكاها جديدا la yaqim baya tsayuwa a nalika hi zalika a bisa wannan auren da aka yi kenan wannan auren da ya shi muhallal wanda aka gama kai da shi aka yi wannan auren batacce ne ba a tsayuwa akan wannan auren hatta yastaqbilu nikahan jadidan har sai dai ta zo ta yi wani aure na kirki ba wannan ba
فإن أصابها في ذلك fa in asaba fi zalika in kuma shi wannan muhallal wanda aka gama kai da shi aka yi auren ya kwantar da ita kenan ya kwana da ita ko ya yi kwanan auren ya sadu da ita to ya zai فلها to مهرها ta ci sadai kenan sai a warware auren amma dai ta ci me ta ci sadai mun gane abin fasa ta yi mamaliki muhallal ya ce wanda an gama kai ai mai warkon karatu ko wanda an gama kai da ita da mijin muka sai gama kai aka zo aka yi auren da aka yi auren shine muhallal ko sai sai imam malik ya ce wannan auren baya tsayuwa kenan ko da an warware shi dole ta sake wani aure na kirki to sai ya ce to in asaba to aka yi auren shi daman auren kashe wuta ai daga an yi shi ake raba shi in batacce ne kan kan asadu to nan ba a gane ba sai bayan bayan an sadu to bayan an sadu ya zai sai a raba auren amma dai sadakin sai a yi sai a bar mata amma dai kuma ita wannan ba za ta iya ba za ta iya ba mi